الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar sha biyar ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da talatin da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 25 ga watan biyar shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi tambayoyi sukan iya gabata na'am a inayatu kalima ta al'inaya abinda ake kira da al'inaya shine kula da abu da ba shi mahimmanci shine ake cewa na bishai ma'ana ya kula da shi ya ba shi mahimmanci shine kamar can da yake cewa wa aula ma'uniya bihin nasifuna wa ragiba fi ajrihi ragibuna isalu da khairi ila qulubi auladin mu'minin al-itina kuka ce al-inaya shine kula da abu da bashi muhimmanci shine can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga kyawun musuluncin mutum barin duk abinda ba zai himmantar da shi ba ma'ana abinda baka da wata kula baka da wata fa'ida game da shi to ka raba hanyar shi na'am wani misali yan uwa ne kamar mutum biyu tun mahaifinsu da rai ko mahaifiyarsu da rai ɗayan ya ringa ɓannata wani abu wanda yake na dukiyar mahaifin bayan mutuwar mahaifin ko mahaifiyar shi ɗayan ya ce tun da ya riga ya ɓannata dukiya kinan ya ci rabansa ba shi da wani kaso a cikin gado wannan maganar banza ce bai isa bai hana shi gado wancan dukiya da ya bannata ya bannata ne lokacin da mamallakin dukiyar yana raye yanzu ku tunda wanda yake da dukiyar Allah ya masa rasuwa abin da ya bari koma nawa ne to wannan haƙƙi ne wanda yake tsakanin su ba wanda ya isa haramta masa gado bannata dukiya da ya waccan ba ta nuna har haramta masa wani abu wanda yake na gado tunda ai shi ba dukiyar shi bace dukiyar ka kai ita ce kake da yancin da zaka iya hanawa to wancan ta mahaifinku ce ko ta mahaifiyar ku ce ita ba ta hana shi ba ya kama ya sida abinda ya mutu ya bari wannan saura kawai abu ne wanda yake na gado na'am wai irin mesaj da ake yi ko wata takarda wadda da tana yawo sai a ce mai gadin wai kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki ko mai gadin makwantar madina ya yi mafarkin kaza ko mai gadin haramin maka ya yi mafarkin kaza galibi kuma wasu abubuwa ne na tsoratarwa sai a ce in ka karanta wannan sako kai ma sai ka aika ma mutum goma wannan duka baya da asali abubuwa ne waɗanda suke na yawo da hankulan jama'a bai ma dace ba ka waiwaya zuwa gare su domin ɓata lokaci ne duk ƙarya ce da tatsuniya ake yada ta cikin jama'a alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su ishe ka wa'azi ba sai wani mafarki da za a ce wani yayi mafarkin kaza na'am to wannan matsala ce ta rige ta gabata dora hannun dama akan na hagun sunna ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sahabi kusan goma sha takwas suka rawaito suka ce haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake sallah ingantattun hadisai kusan ashirin ke akwai wanda suka tabbatar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba a farilla ba ko a nafila manzan Allah bai taba sakin hannunsa ba iya abin da yake dora hannun dama akan na hagu don haka shi ne sunna tare da ingancin sallar mutumin da ya saki hannu illa kasancewar tana da tawaya game da tauye abin da yake sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul hajj mun tsaya ƙarshen babi na hamsin da bakwai kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na wato hamsin da takwas shi baban da ya gabata na hamsin da bakwai kamar yadda bayani ya gabata na nuna mana cewa duk mutumin da yarski limami a nan musdalifa a ran tara ga watan zulhijja kafin ketowa alfijir ya je ya tsaya a arafa ko da daidai da kyautawar ido ne an gane ku to tabbas wannan ya riski wato hajji kafin alfijir ya keto inda ka je ka tsaya a arafa daidai da tsayuwa ta minti daya to wannan mutum ya samu haji amma idan alfijir ya riga ya keto na ran kenan goma ga watan zulhijja to wannan mutum haji ta kuce masa in ma ya ɗauko niyyar haji sai dai ya warware ta ya maida umra ya zo ya yi ɗawafi ya yi safa da marwa sannan ya yi aski shikenan umra ta ƙare ba maganar ya koma ya yi kwanukan mina wanda kamar yadda bayani ya gabata ita tsayuwa arafa na kasancewa a rantar ga watan zulhijja wannan tsayuwa ku iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga bayan gushewar rana ake bukatar mutum ya tsaya a nan arafa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hantsi ya isa arafa to amma bai shiga zagayen arafa sai ya da zango a wurin da ake kiran shi namira a nan aka masa wata 'yan rumfa sai da rana ta karkata manzon Allah ya sallaci azhar da la'asar take yanke jam'u ta kadir bayan gamawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da huɗuba bayan gama kudu ba sannan manzan Allah ya shiga cikin zagayen arafa manzan Allah bai fito ba daga cikin zagayen arafa sai da rana ta fada sannan ya kamo hanya zuwa ga musdalifa to don haka ita tsayuwa arafa in ma ka tsaya a cikin yini ko kuma ka tsaya a wani yanki wanda yake na dare shi wanda ya tsaya a yanki wanda yake na dare to abin da ake bukata kafin ketowa alfujir in ya tsaya wata sa'a sannan ya yi kokarin dawowa musdalifa an gane ko idan bai samu ba dawowa musdalifa akan hanya alfujir ya keto masa in dai ya riga ya tsaya dai a arafa kafin ketowa alfujir to wannan ya riske hajji amma in alfujir ya riga ya keto mutum je ya tsaya a arafa to ba maganar haji sai dai a kori gaba to shine muka wuce da wannan babi kai tsaye za mu tashi babi na 58 qala abu isa muhammad bin isa at-tirmidhi rahimahullah babu ma jaa fi taqdim ad-da'afati min jam'in bilay قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا حماد بن زيد وابن درهم عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل قال وفي الباب أنا عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس رضي الله عن الجميع قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الحمداني قال حدثنا وكي وابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن المسعودي عن الحكم وابن أتيبة عن مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلف من المزدلفة بليل يسيرون إلى منى وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون وهو قول الثوري والشافعي قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل حديث صحيح روي عنه من غير وجه وروى شعبة وابن الحجاج الواسطي الأتكي هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس ومشاش بصري وروى عنه شعبة malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin gabatar da ramnana wato daga musdalifa a cikin dare cewa su isa can mina inda ake jifa kenan a ran goma ga wata lafazin abba'afa jam'i ne na ba'if abinda ake nihi a nan kankanan yara da mata da waɗanda suke barwai da waɗanda suke marasa lafiya duk wani wanda yake da rauni to abinda ake bukata a daren musdali kwanan musdalifa idan dare ya raba to abinda ake bukata sai a gabatar da su kafin a wayi gari cinkoso ya yi cinkoso a nan musdawana a nan minaurin jifa tuntuna su sun je sun gama jifa to shine a nan abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda ke cewa mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ni game da wasu tarkace an gane ko kenan da wasu daga cikin iyalinsa abinda ake nihi da sakal su ne ma'ana tarkace wanda matafiyi ke ɗauka to shine a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗa masa kayayyakin da suke tare da su kenan lokacin da aka tafi can arafa an zo an kwana a musdalifa da dare ya raba maza Allah ya haɗa ma abdullahi dan abbas da wasu daga cikin iyalinsa cewa su isa can mina shine ya ce ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi saɗalin min jam'in bilai ya ce a cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ni game da wasu tarkace daga nan musdalifa cewa mu isa mina to shine anan malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga Aisha Allah ikara mata yadda wanda hadisin na cikin sahihain wanda take cewa sauda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance mace ce ce wadda take jika-jika ma'ana tana da babban jiki sai ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa a cikin dare ta bar musdalifa ta tafi can mina domin jifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta izinin cewa takan iya tafiya saboda mutum wanda yake da jiki shi ma yana da rauni da ummu habiba Allah ya kara mata yadda sannan akwai hadisi daga asma bintu abubakar wanda ita ma a cikin dare a daren goma ga wata ma'ana lokacin da aka iso musdalifa ta ɗanyi na filfilinta take tambayar ɗanta cewa shin wata ya fada ya ce a ta ci gaba da sallah aka jima ta tambaye shi shin wata ya fada ya ce a aka jima can ta tambaye shi wata ya fada ya ce eh a wannan lokaci sai ta tattara yanata yanata sai ta tafi can mina domin jifa kamar yadda hadisi ne shi ma yana cikin sahihai shine malam yayi ishara ana wanda kowane hadis da hadisin al-fadl ibn abbas wanda kowane hadisin na nuna cewa duk wani mai rauni ba laifi in dare ya raba a ran kwanan musdalifa ya bar musdalifa ya tafi zuwa mina shine anan malam ya koma shigowa da hadisin abdullahi dan abbas wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaddama ba a fata ahli ya gabatar da raunanan iyalinsa wanda sauda tana daga cikinsu ummu habiba tana daga cikinsu abdullahi dan abbas yana daga cikinsu wa qala sai manzon Allah ya ce da su la tarmul jamra hatta taqulu ash-shams idan kun isa mina kar ku jefi wato ramin akaba manzan Allah ya ce sai rana ta gudu kar ku sake ku jefa sai rana ta gudu to illa kasancewar wannan hani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suna ganin ba hani bane ba wanda yake na haramci lalle abin da aka fi so kar mutum ya yi jifa jifa na ran goma ga wata sai bayan hudowar rana to don haka kuma tare da halaccin bayan ketowa alfijir mutum yakan iya jifa an gane ko kenan a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da su su yi kokari su yi gaba kenan rana tana hudowa mai ke gaban su shine yin jifa kenan kafin jama'a su iso su tuntuni waɗanda suke masu rauni sun gama sun koma can mina shine anan sai yace la tarmul jamrata hatta taqulu ash-shams maza Allah yace kar ku jefi wato jamra ma'ana rami ko kuma mu ce kar ku yi jifan shedan manzo Allah yace sai rana ta hudu shine anan malam ke cewa hadisin Abdullahi dan Abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce wal amalu ala hadha al hadisi inda ahli kuma aiki a wajen malamai akan wannan hadisi yake لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المختلفة إليه باسا ganin laifi wato ramna na wato su gabaci an gane ko su gabata zuwa mina a cikin dare kenan daga nan musdalifa ya siro na ila mina ma'ana su zamanto a can mina kenan kafin rana ta hudu kenan ya zamanto su tuntuni suna can mina wurin jifa shi ne malam ya ce mafi yawan malamai wato sun faɗa game da cewa wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahum la yarmuna hatta taqudu ash-shams ma'ana sun tafi akan wannan hadisi da manzon Allah ya ce kar su yi jifa sai rana ta hudu dan haka suke ganin cewa bayyada cewa mutum ya yi jifa kafin ketowar rana amma domin akwai hadisi wanda yake sahihi ita asma wancan hadisi da muka yi ishara wanda ta yi sallolinta a cikin dare da wata ya fada asma'u ta je can mina da ta je can mina asma'u ta yi jifa a cikin daren ta yi jifa bayan ta gama jifa sannan ta dawo masaukinta anan ta yi sallar asuba wanda kuma hadisi ne barshin hadisi ne ingantacce da ta yi jifa a cikin daren sannan kuma ta zo nan wajenta a nan ta yi sallar asuba kamar yadda an gane ko kenan wannan hadisi na nuna mana halaccin yin jifa a wannan lokaci don haka malamai da suka jamma a tsakanin hadisan guda biyu da wannan hadisi na abdullahi dan abbas da shi wannan hadisin asma'u da ta yi jifa kafin ketowa alfijir malamai suka ce in so samu ne abin da ya fi dacewa kar mutum ya yi jifa sai rana ta hudu tare da cewa ya halatta kenan mutum yakan iya jifa a cikin dare in dai mutum ne mai rauni kamar yadda anan asma'u ta yi inda laifi ne kai tsaye da ubangiji subhanahu wata'ala ya turo ma manzansa sakon cewa ga abin da ake ciki to don haka kasancewar su jumhurin malamai abin da suka tafi cewa kenan ya halatta mutum ya yi bayan ketowa alfijir kafin hudowar rana amma abin da aka yi bukata mutum ya bari sai rana ta hudu wannan ga wanda yake kenan kankarfa amma duk wani wanda yake mai rauni kenan kamar yadda asma'u ta yi jifa a cikin daren ba laifi yakan iya yi amma abin da aka fi so ya jinkirta ya bari sai rana ta hudu wasu malamai suna ganin cewa in ka sake kai jifa kafin ketowa alfijir dole sai ka sake jifar ba ta yi ba to wanda kasancewar wannan dai kamar yadda muka gani ramnana ne aka ma wannan rangwami to amma mafi yawa a yau za ka ga mutane waɗanda suke majiya ƙarfi kafin rana ta hudu tuntuni su sun tafi sun yi jifa har ma sun yi aski sun dawo wanda shi ku a nan mata ne da kankanan yara maza Allah sallallahu alaihi wasallama da kadimai ya hada su yace maza su gabata su tafi zuwa mina rana tana hudowa manzo Allah yace su yi jifa domin cewa kar ku yi jifa sai rana ta hudo to shine anan malam yace mafi yawan malamai sun faɗa game da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana akan shi suke innahum wato shine sai yake cewa wa kasa ba'abu ahlil ilmi fi an yarmu bilai wasu daga cikin malamai sun yi rangwamen cewa ba laifi ramnana idan sun gabata zuwa mina sukan iya yin jifa tun a cikin dare kafin ketowa alfijir menene hujja shine wannan hadisi da yake cikin sahihain hadisin asma' kamar yadda al'imamu shafi'i shi yake kan wannan magana yana ganin cewa duk wasu masu rauni in dai sun riga sun gabata tun a cikin dare sukan iya yin jifa domin asma'u da ta gabata da ta yi jifar da ta dawo mazauninta a nan ta yi sallar asuba sai ya ce wal amalu ala hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama annahum la yarmuna yace illa kasancewar aiki wanda malamai suka tabbata a kan shi raunana ko da sun isa mina ba maganar su yi jifa a cikin dare kenan sai rana ta hudu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi hani ana sai ce wa huwa qawlu sauri wa shafi'i kenan wannan fada ta kan cewa sukan iya yin jifa a cikin dare wannan fada ce ta al-imamu shafi'i da sufyan ibn sa'id as-sauri malam ke cewa hadisin abdullahi dan abbas da ya ce ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi saƙar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daren kwanan musdalifa manzon Allah ya tura ni da wani tarkace cewa in tafi zuwa mina malam ya ce hadisi ne ingantacce don haka an rawaito shi daga abdullahi dan abbas ba ta wannan fuska ba fuskoki sun wuce a lissafa sai ya ce shi'uba ibn al-hajjaj ya rawaito wannan hadisi daga mushash shi kuma daga abba ibn abi raba daga abdullahi dan abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da raunanan iyalinsa daga nan musdalifa a cikin dare malam ya ce wannan hadisi kuskure ne domin mushash shine ya kure a cikin hadisin waza da fihi sai ya dada cewa anil fadl ibn abbas sai ya ce an ibn abbas radiyallahu anhuma da yace an aba sai ya ce anil fadl ibn abbas an ibn abbas radiyallahu anhuma annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama qaddama fa fata ahlihi min jam'in bilay shine kuskuren nashi sai ya ce ibn juraish da wani daga cikin malaman waita sun rawaito wannan hadisi daga abba daga abdullahi dan abbas walam yadhkuru fihi an al-fadl ibn abbas ba su sanya wata wasiɗa tsakanin abdullahi dan abbas wato da shi da abba maimakon shi mushash sai ya ƙara al-fadl ibn abbas sai ya ce shi mushash wato mutumin basra ne don haka shuba ibn al-hajjaj wato ya rawaito hadisi daga wajensa ma'ana amintacce ne illa kasancewar a wannan riwaya ya kuskure da ya ƙara marwaici tsakanin kenan a da abdullahi dan abbas a takaice shi wannan babi wannan hadisi ne yake nuna mana kenan duk wani mai rauni ba laifi yakan iya gabata daga nan musdalifa a cikin dare ya je mina amma ba zai yi jifa ba sai rana ta hudu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya da mu باب ما جاء في رمي يوم النهر بها قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي, عن أبي الزبير هو المكي عن جابر وابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النهر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد النهر إلا ب... أنه لا يرمي بعد يوم النهر إلا بعد الزوال wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo na cewa jifa a ran goma ga wata ranar layya wato na kasancewa a lokacin wallaha ma'ana lokacin hantsi haka ake buƙatar kenan mutum ya jifa shine a nan malam ya shigo da hadisin jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya ƙara musu yadda ke cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na jifa a ranar layya wato a lokaci wanda yake na hantsi abinda ake kira da wallaha kar ka fahimci cewa wallaha sai kaman karfe tara ko goma ta yi da zaran rana ta hudu bayan hudowarta da minti kamar goma zuwa sha biyar shine lokacin wallaha wannan lokaci shine ake ce masa duha in rana tana hudowa a karfe shida zuwa shida da kwata wannan lokacin wallaha ya shiga daga wannan lokaci zaka iya kiran shi duha don haka shine iya jifa na ran goma ga wata abinda ake bukata ya kasance kenan a lokacin wallaha sai ce wa amma ba da zalik amma bayan ran goma ga wata kenan jifa na ran sha daya da sha biyu da sha uku ga wanda ke nihin jinkirtawa fa ba da zawali shams manzon Allah yana jifan bayan gushewar rana to don haka kasancewar a nan abin da muke so mu gane duk wani wanda yake kakkarfa ba a buƙatar cewa ya baro musdalifa sai bayan ya sallaci sallar asuba in ma ya gama sallar asuba abin da ake buƙata sai ya je ya tsaya a wurin da ake kiran shi mash'arul haram ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannuwansa ya roƙi ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da yake da bukatu na duniya da lahira ya kaskanta kansa ya ci gaba da addu'a ba zai bar banan musdalifa sai gab da hudowar rana karka bari rana ta hudo maka anan musdalifa to gab da hudowar ta kafin ta hudo a wannan lokaci ake bukatar mutum ya baro musdalifa ma'ana bayan kenan sallar asuba lokacin da haske ya ɗaukaka rana ta kusa hudowa a wannan lokaci ake bukatar mutum ya baro musdalifa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yi kamar yadda zamu iske to in ka iso kenan abinda ake bukata daga nan dama muzdalifa in ka kamo hanya ba inda zaka tsaya sai nan mina ka zo ka yi jifa kenan wannan jifa abinda ake bukata ya zamanto kenan a lokacin wallaha kenan jifa na ran goma ga wata amma na ran sha daya da ran sha biyu da ran sha uku wanda ake kiransu ayyamu tashrik to wannan ba a buƙatar mutum ya yi jifa sai bayan rana ta gushe kamar yadda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amma tare da cewa in baka samu bayi a lokacin wallaha ko bayan yamma ne ma'ana ko da zuwa da dare ne mutum yakan iya zuwa ya je ya yi amma abin da ake bukata dai a lokacin wallaha mutum ya yi shi ne malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce aiki akan wannan hadisi yake a wajen malamai annahu la yarmi ba'da yawmin nahri illa ba'da zawa bayan ranar layya duk jifan da mai hajji zai yi to wannan jifa ba zai kasance ba sai bayan gushewar rana kenan ran sha ɗaya da ran sha biyu da ran sha uku sai bayan an yi azahar mutum ya jere tare da cewa al'imamu abu hanifa shi yana ganin halaccin in ayini na ƙarshe ne kenan ran sha uku ba laifi kafin gushewar rana mutum yakan iya zuwa yi har ma daga wasu daga cikin malamai irin su afa su suna ganin cewa kafin gushewar rana in ka je kai jifa a ran sha ɗaya da ran sha biyu da ran sha uku jifan ka yayi illa kasancewar babu dalili wanda suka dogara da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka a takaice kenan na ran goma ga wata sunna ne mutum ya yi shi da wallaha kenan kafin rana ta gushi amma na ran sha ɗaya da ran sha biyu da ran sha uku abin da yake sunna kenan sai bayan azhar akan yi jifa daga nan kenan har zuwa cikin dare mutum yakan iya yi babu ma ja'a anna al-ifadata min jam'in qabla tulu'i shams qala haddathana qutayba qala haddathana abu khalid al-ahmar عن الأعمش هو سليمان ابن ابن مهران الكاهلي الكوفي عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس قال وفي الباب عن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيدون قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق هو أمر بن عبد الله السبيعي أنه قال سمعت أمر بن ميمون يحدث يقول كنا وقوفا بجم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرك كبير وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر رضي الله عنه قبل طلوع الشمس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa dawowa daga musdalifa zuwa mina na kasancewa gabanin huduwar rana ma'ana kafin rana ta hudu ake buƙatar kenan mutum ya bar musdalifa ya kama hanya zuwa mina shine ana abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam a faba qabla qulu'i shams wato manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kwararo daga musdalifa zuwa mina wato gabanin huduwar rana domin ita al'ifaba kusan kamar guda uku ce na farko dai akwai al'ifaba kenan min arafa ila musdalifa sannan ifada ta biyu kenan min musdalifa kenan ila mina sannan na uku kuma daga nan mina kenan ifada ta uku shine zuwa harami na makka domin yin dawaf da ifada to shine anan yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama afada qabla tulu'i shams kenan anan ifada wanda take asaniya an gane ko daga nan musdalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabanu hudowar rana manzan Allah kenan ya kwararo zuwa mina domin yin jifa don haka kenan wannan dalili ne wanda ke nuna mana cewa kar ka bari rana ta hudu maka a nan musdalifa abinda yake sunna kafin ta hudu mutum ya bar musdalifa malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga umar Allah ya kara masa yadda shine malam ke cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin wato ma'abuta jahiliya maguzawa kenan kafin zawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna wato suna dan bata lokaci su yi jira hatta ta bulo a shamsu har rana ta hudu suna nan musdalifa sai bayan rana ta hudu sun mai firuna sannan su gangaro zuwa ga mina domin yin jifa an gane ko su ba sa barin musdalifa kenan sai rana ta hudu shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin rana ta hudu manzon Allah ya bar Muzdalifa hadisin da malam yayi ishara na cewa akwai hadisi daga Umar shine nan malam ya zo da shi Amr ibn Maimun na ba da labarin cewa kunna wukufan bi jami'in mun kasance muna nan tsaye wato a nan Muzdalifa Umar Allah ya kara masa yadda sai ya ce innal mushrikina kanu la yufiduna hatta taqulu ash-shams lalle mushrikai ba sa barin muzdalifa su je mina domin yin jifa sai rana ta hudu suna nan muzdalifa ba su gushe ba wa kanu ya kuluna kuma sun kasance fada suke ashirik sabir wato ya kai dutsen sabir ma'ana kaɗau haske ma'ana rana sai ta hudu kenan dutse ya fito wurai sana a wannan lokaci suke bari wanda shi sabir wani dutse ne wanda yake nan kusa da musdalifa yana daga cikin manya-manyan duwatsu waɗanda suke na birnin makka shine suke cewa ashirik sabir ma'ana ya sabir ya kai dutsen sabir ka ɗau haske ma'ana rana ta hudu in ya ɗau haske sannan suke barin musdalifa sai ya ce wa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama khalafahu umar ya ce lalle manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya saba musu kafin rana ta hudu shi manzan Allah ya bar muzdalifa don haka kwa karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abu wanda kafiri ke yi to abinda ake bukatar musulmi ya saba masa wanda in ka koma a cikin littafin da ake kiransa da suna jilbabul mar'a al-muslima wanda dalilai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke nuna ba a bukatar musulmi ya yi dace da kafiri akan wani aiki yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba musu hadisai sun wuce ashirin ma'ana a wurare daban-daban to don haka a nan su da ba sa barin muzdalifa sai rana ta hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko sai ya bar muzdalifa kafin rana ta hudu shine sai ya ce fa afaba umar qabla tulu'i shams umar shi ma sai ya bar muzdalifa ya kama hanyar mina kafin hudowar rana kamar yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aikatawa don haka dai a takaice kenan wannan babi me yake nuna mana sunna ne kenan kafin hudowar rana mutum ya bar muzdalifa malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacci babu ma ja'a anna al-jimara allati yurma biha mithlu hasal khazf قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل هذا حصل خذ قال وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الاهوص عن امه وهي ام جندب الازديه وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التميمي وعبد الرحمن بن معاذ رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصل خزف wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa tsakon kwanin da ya dace a yi jifa da jifa na ran goma da sha ɗaya da sha biyu da sha uku wato gwalgwadon tsakuwa wadda take tabale haka ake bukatar kenan a yi jifa da su wanda jifa dai na ran goma ga wata na kasancewa rami ɗaya tak ne ake jifa shine aljamra alkubra wanda kuma ana jifanta da tsakuwa bakwai kamar yadda kaifiyar yadda ake wannan jifa babu zai zo nan gaba ran sha ɗaya mutum zai jefi ramin uku kenan tsakuwa 21 haka ran sha biyu haka ran sha uku to gaba ɗaya tsakon kwanin nan abinda ake bukata kar su wuce girman tsakuwa wadda take tabale wadda ake ɗorawa akan babbar yatsa kenan haka a bala wanda kuma ba ta wucewa kamar girman wake ko kuma dawon masara haka ake bukata shine nan ya ce ma ja'a annal jimara babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo cewa tsakon kwani allati yurma biha wadda ake jifa da ita mislu hasal khazab kenan kwatancin tsakuwa wadda take tabare jabir ibnu abdullahi al-ansari ke cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarmi al-jimara bi mithli hasal khazab yace tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jifan ramukan nan da tsakuwa wadda take kwatancin tsakuwa wadda take tabale da ita manzan Allah yake jifa don haka ba a bukatar mutum ya dauki manyan duwatsu wanda har ya kai su da yawa wasu da takalma za ka gama suna jifa lokacin da wani gimshiki ne daya a tsakiyar ramun so da yawa za ka ga mutum goshin shi yana jini ba don komai bako irin wannan manyan tsakuwa da mutane suke dauka ka jefa famar ka sai ka samu wannan gimshikin shi ko ba shi ba ake nihin a jefa abinda ake bukata ta fada cikin wannan rami to ka jefa wani ya matso tsakuwa ta wuce shikenan sai ta fasa masa kai inda kamar wannan tsakuwa ce wadda bata wuce girman wake ko dawo masara bayan da za a yi ta fasa ma mutum kai to don haka kasancewar shine anan yace mana tabbas haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na jifa da tsakuwa wadda take gwalgwadon tsakuwa wadda take tabale kenan yin haka shine sunna malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga Sulaiman ibn Amr ibn al-Ahwas shi kuma daga mahaifiyarsa ita ce ummu jundub al-azdiya hakanan akwai hadisi daga Abdullahi dan Abbas da ɗan uwansa alfadul ibn abbas da abdurrahman ibn usman at-tamimi da abdurrahman ibn mu'az allah ya yarda da su wanda kowane hadisin zai iya zama karkashin baba malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce shine kuma iya abin da malamai suka zaɓa an ta kuna jimaru allati yurma biha tsakon kwanin da ake jifa da su su kasance misala hasal hazir kwatancin tsakuwa wadda take tabale kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da gulgudan ta yi jifa babu ma ja'a fi rami ba'da zawali shams qala haddathana ahmad ibn abdat babbi al-basri qala haddathana ziyad ibn abdullah an al-hajjaj an al-hakam an miksam an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس قال أبو إيسى هذا حديث حسن wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jifa ya kasance bayan gushewar rana wani jifa sai mu ce jifa na ran sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wanda ke nufin jinkirtawa domin na ran goma ga wata ya riga ya gabata babi ne na musamman shi a lokacin wallaha ake bukatar a yi shi shi ne nan malam ya zo da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na jifa an gane ko yarmin jimar kenan aljimar wannan jam'i ne na jamra kenan jamratul wannan subra da jamratul wusta da jamratul kubra waɗannan rami guda uku kenan wanda ake kiransu da jifar shaidan manzo Allah ya kasance yana jifar su a ran sha ɗaya da ran sha biyu da ran sha uku idza zalati shamsu idan rana ta gushi malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa don haka kenan yin haka shine sunna kafin gushewar rana wannan sabanin sunna ne don haka duk wanda yi kafin gushewar rana to abin da ya dace shine ya sake kamar yadda babu dalilin da ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin gushewar rana yayi babu ma ja'a fi rami lijimari rakiban wa mashiya قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النهر راكبا قال وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأهوص قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقال بعضهم يركب يوم النهر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النهر قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النهر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النهر إلا جمرة العقبة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam game da jifan waɗannan rami guda uku halin mutum na kan abin hawa ko kuma yana kan dugadigansa cewa kakan iya yin jifar akan raƙumi kuma kakan iya yin jifa akan dugadiganka ma'ana ka je a kafarka ko ka je akan abin hawa shine anan malam ya zo da hadisin abdullahi dan abbas cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam a ran goma ga wata ranar layya manzon allah ya yi jifa halin yana kan rakuminsa don haka wannan hadisi shine wasu malamai suke ganin cewa abin da aka fi so mutum ya yi jifa akan abin hawa kamar yadda anan manzon allah sallallahu alaihi wasallama akan rakuminsa yi to illa kasancewar wasu malamai sun bambanta kamar yadda nan malam yayi isharar cewa akwai hadisi daga Jabir hakanan daga Kudama ibn Abdullah da Ummu Sulaiman Allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin na nuna mutum yakan iya yin jifa akan abin hawa ko kuma yi akan dugadigansa shine nan malam ke cewa hadisin Abdullahi dan Abbas hadisi ne kyaukyawa aiki akan wannan hadisi yake a wajen wasu malamai an gane ko suna ganin cewa abin da ya fi dacewa mutum ya yi jifa akan abin hawa kamar yadda wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi akan rakumunsa sai ya ce wa tara ba abubuwan an yamshi ilal jima wasu malamai suka ce abin da suka ga ya dace mutum ya tafi akan dugadugansa ma'ana kar ka hau abin hawa ka je akan kafafuwanka zuwa can wurin jifa sai ma yake cewa an rawaito daga ibnu umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu kana yamshi ila aljima manzon Allah da kafarsa yake tafiya zuwa wurin jifa kamar yadda shi ibnu umar Allah ya kara masa yadda aka rawaito daga hanyarsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan shine akan shi ne wasu malamai suka tafi akan cewa ka je a kafarka yafi sai malam ya ce iya abinda wannan hadisi yake nufi a wajenmu annahu rakiba fi ba'dil ayyami wasu kwanuka manzon Allah ya hau abin hawa ba dan komai ba li yuqta dabihi fi fili dan ayi koyi da shi sai yace wakilal hadithaini musta'malun inda ahli ilm gaba ɗayan hadisan nan guda biyu wato abin aiki ne a wajen malamai in ma ka je a kafarka ko ka je akan abin hawa duka ba su da wani bambanci kenan duk wanda ya sauƙaƙa gare ka in ma ka haura kumin ka kaje kai jifa ko kuma ka je a kafarka sannan sai ya shigo da hadisin wato ibn umar allah ya kara masa yadda ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rama lishimara wa sha ilaiha zahiban wa raji'a maza allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi nufin jifa kenan in ma a ran goma ga wata ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku masha ilaiha manzon Allah na tafiya akan dugadigansa zahiban waraji'a zuwa da zawa a kafa manzon Allah yake zuwa kenan don haka wasu malamai suka ga cewa wannan hadisi na nuna cewa abin da yafi dacewa mutum ya je akan kafarsa malam ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce wasu daga cikin marwaita sun rawaito shi daga ubaidillah amma ba su ɗaukaka danganan ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sun tseda shi akan ibnu umar malam ya ce aiki akan wannan yake a wurin mafi yawa daga cikin malamai wasu malamai suka ce yarkabu yawman nahar a ran goma ga wata ran jifa na farko abin da ya dace kenan mutum ya hau abin hawa wa yamshi fil ayyamin lati ba'da yawmin nahar amma kwanukan da suke bayan ran goma ga wata kenan ran sha ɗaya da ran sha biyu da ran sha uku ga menihin jinkirtawa suka ce abin da ya dace mutum ya je a kafa kamar yadda wancan hadisi na abdullahi dan abbas ai a ranar layya ne manzon Allah ya je akan raƙumin su ya jefa to don haka suke ganin kenan abin da yake sunna a ran goma ga wata mutum ya hau raƙumi a ran sha ɗaya da ran sha biyu da ran sha uku kamar yadda wancan hadisi na abdullahi dan umar maza allah a kafarsa yake zuwa ya je ya dawo to shine suka ce ana wayamci fil ayyamin lati ba da yawmin nahar kwanukan da suke bayan ranar layya kenan idan mutum za ya jifa ya je a kafa ya je ya dawo malam ya ce wa ka anna man qala hada ka ce wanda ya faɗi wannan magana ma'ana ya bambanta waɗannan kwanuka na jifa cewa ran jifa na farko na ran goma kenan aje akan abun hawa kwanukan da za su biyo baya aje a kafa shine yace innama aradat tiba annabi sallallahu alaihi wasallama fi fili na nihin cewa ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin aikinsa kamar yanda yayi yace li annahu inna ma ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu rakiba yawman nahar domin an rawaito cewa a ranar layya manzon Allah ya haura kuminsa ya je jifa kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya rawaito haisu zahaba yarmi yarmi jimar kamar lokacin yadda manzon Allah ya tafi domin ya jifa kenan akan raƙuminsa wala yarmi yawman nahari illa jamratul aqaba a ranar layyako babu ramin da manzan Allah yake jifa illa jamratul aqaba kenan shine aljamratul kubra wanda sun rubuta babban shaitan haka suka rubuta a jikinsa da ingilishi ko kuma da wannan da yaren hausa ma akwai a rubuce babban shaitan haka suka rubuta a wannan kishi shine kenan ake rubuta kuma an rubuta da larabci aljamratul kubra to wannan shine ake jifa kenan a ran goma ga wata kenan don haka kenan na ran goma ga watan shine a nan shi malamin da ya tafi akan haka cewa mutum ya je akan abun hawa kenan sha ɗaya sha biyu sha uku kenan mutum sai ya tafi akan dugadigansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله